Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A hudumar mu ta yau an yi ta ne akan sharrin hasada. Hasada mugun ciwo Allah ka raba mu da ita. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna neman taimakonsa muna gode masa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai jikanmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababan Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai dadin tsira akan shi da albarka da alayansa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ne muku wasiti da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ku yi aiki ku yi aiki saboda rana da asiru asiru asirai za su bayyana ranar da abubuwan da mutane suka ɓoɓɓoye har a cikin kirazansu Allah maɗaukakin sarki zai bayyana su kowa ya sani ranar da waɗanda suka yi aikin laifi za su yi da na sani ranar da ake bayyana zunubai manyansu da ƙananansu ranar da ake sanya ma'auni ko ma'aunai wanda za a auna ayyukan bayi a kansu ranar da ake watsa takardu ko bawa zai karbi takardarsa na sakamakon aikin da ya aikata a wannan duniya da muke ciki yanzu a wannan abuja da muke ciki a wannan rana da muke ciki ayyukan da muke yi ranar zamu gansu rana ce wanda wasu za su karɓi littattafansu a hannun dama Allah ka samu a ciki wasu kuma za su karɓi littattafansu a hannayen hagu Allah ka tsare mu rana ce waɗanda azalimai da fajirai za su yi da na sani rana ce wanda suka waɗanda suka bi Allah a wannan rayuwa suka yi haƙuri suka bautawa Allah suka yi haƙuri suka bar saɓin Allah rana ce wanda za su gara Allah ka sanya mu a cikinsu sa'annan ku sani ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki da kanki yayi mana umarni cewa mu nemi tsarin ka daga sharrin mai hasada Allah madaukakin sarki yana cewa ka ce ina neman tsari da ubangijin safiya daga sharrin abin da ya halitta daga sharrin dare idan ya yi duhu daga sharrin masu tofi a cikin kulle-kulle daga sharrin mai hasada idan ya yi hasada ya kuma Allah hasada mummuna ciwo ne ciwo ne mai hadari wanda yake kama zuciya rashin lafiya ne mummuna kuma babu wanda ya kyale babu wanda bai iya kamawa yana kama mawadata yana ta kama talakawa yana kama mai shi yana kama marasi yana kama malamai yana kama jahilai yana kama duk wanda ka sani a cikin nau'o'in halittan Allah mutane ko aljanu da kuma wanda suka ɗaukaka da waɗanda suka yi ƙasa ba wanda baya kamawa sai dai mu ta addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu shi mai hasada abin da yake baya so shine ni'imar Allah ta samu waninsa ni'imar Allah baya son ta samu waninsa kuma in har ta same shi to yana Allah Allah ya zama babu yana Allah Allah wannan ni'ima ta zama babu a wajen wanda ta same shi idan ba ta same shi ba kuma yana Allah Allah kada kada ta same shi kuma wannan ni'ima duk wata ni'ima da ka sani ka iya samun mai yin hasada a kanta wannan ni'ima ta iya zama wa ni'imar ilimi ne ta iya zama wa ni'ima na fahimtar abubuwa ne ta iya zama wa ni'ima ta dukiya ta iya zama wa ni'ima ta kasuwanci kai ta iya zama wa ni'ima ta kwastomomi masu siyan kaya a ga suna ta cincirundo a kantinka ta iya zuwa a a gida ka gina a a ka ta iya yi wa wani matsayi Allah maɗaukakin sarki ya baka da karbuwa a wajen mutane kai ta iya yiwa abun hawa ne ka samu ko riga ma da kasa ko kuma lafiya ma ta jikinka wadda ka samu kai ko karfi da Allah madaukakin sarki ya baka kai ko abin da kake ci da abin da kake sha ka iya yiwa a samu wanda zai ma hasada a kansu a'a ko kuma yayaye da Allah madaukakin sarki ya baka guraza ko kuma mata da Allah ya baka ta kwarai ko kuma kai ni'imar zaman lafiya ma da Allah ya baka ko ka iya samun wanda zai hasada a kanta aka nan ni'ima na aji ana ambatan kaiwa na mutumin kirki ne shi kanshi wani sai ya ji abun baya so baya son ya ji wannan kalma ya fi son a yi ta faɗan magana kai halittar da Allah maɗaukacin sarki ya ma ka iya samun mai ma hasada ko wani matsayi da Allah maɗaukacin sarki ya baka a cikin jama'a duka waɗannan abubuwa ne wanda ake samun masu hasada a kai Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah idan wannan mummunan ciwo ya tabbata a zuciyar mutum to yana tasiri a cikin ayyukansa kuma yana bayyana a wajen maganganunsa yana bayyana a wajen wato ayyukansa yana bayyana a wajen shirya makircinsa da nuna kiyayyarsa da sharrinsa da yadda zai cutar kai yana bayyana a wajen siye da siyarwarsa yana bayyana a yanda yake mu'amala da mutane wato ita hasada tana haifar da gilli a cikin zukata tana sa kwafa a cikin zuciya tana sa dan adam ya ji kawai baya kaunan mutum baya san shi babu wani dalili yana sa dan adam har ya kai shi ga zalunci ga cuta ya sa yayi hanya ta cutar da mutum haka kawai kai hasada tana kaiwa ya zama sanadiyyar yanke zumunta da kauracewa ƴan uwa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana tsawa kada mu yi waɗannan ayyuka hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku yi fushi da juna kada ku wa juna hasada kada ku juya wa juna baya ku zamo bayan Allah ƴan uwan juna masu hasada suka kashi biyu ya ku bayan Allah na farko akwai wanda yake hasada yana nan da kiyaya a cikin zuciyarsa baya san ni'imar Allah ta samu wani sa amma sai dai shi baya cutar da wanda aka ba wannan ni'ima shi da kawai damuwarsa yana ganin abin da baya so haka nan yake amma baya cutar da wanda ya samu wannan ni'ima bai masa ta'addanci da zance ko da aiki a'a kawai dai zaka same cikin damuwa kulli ya gashi sai dai ya baci kulli ya ji alhaji wani ya samu kuɗi sai ran shi ya ɓaci kulli ya ji wani ya ci gaba sai hankalin shi ya tashi haka nan zai ci gaba da wannan rayuwa ilimi ne wani ya samu a'a aiki ne ya samu matsayi ne ya samu hakan nan shi kuma nashi aikin kenan wannan shine nau'i ɗaya na masu hasada wannan shi tashi da sauki akwai nau'i na biyu na masu hasada wanda yana samun damuwa a cikin zuciyarsa amma kuma baya iya haƙuri sai ya cutar da wanda ya samu wannan ni'ima Allah ta kare mu zai cutar da shi da zance zai cutar da shi da aiki zaka ga duk inda ya zauna yana zagin sa duk inda ya zauna ya ji ana yaban shi zai bata shi yana maka ƙarya yana maka makirci yana masa leƙen asiri yana huwatsa magana mara kyau akan shi kai yana jefa tuhuma akan shi yana idan wannan mutumi da yake wa hasada ya kuskure sai ya girmama kuskura idan ya aikata wani abu mai kyau sai ya bata baya karɓan uzuri a wajen wanda yake wa wannan hasada saboda mai mummuna aiki mummuna abin da yake cikin zuciyarsa kullum yana jefa tuhuma baya karɓan uzuri zaka ga wani lokaci abin yayi nisa ya sai ya kai shi wato yana sanadiyar wato cutar da shi a zahiri iri-iri kamar yadda ya faru da ‘yan uwa, uwa ɗaya uba ɗaya saboda hasada suka zama sanadiyar jefa ɗan uwansu a rijiya shine ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salam kun ga iyayensu ɗaya amma me zai faru duk da cewa sun raba uwa amma ya faru tsakanin kabila da habila wannan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma sanadiyar hasada shi yasa kabila ya kashe habila saboda Allah madaukakin sarki ya karbawa habila sadakar da ya bayar bai karba wa kabila ba yana daga cikin abin da yake jawowa wato hasada ta faru a tsakanin yan uwa irin abin da ya faru daga da yan uwa annabi Yusuf sun saba wa mahaifinsu sun ki su umarninsa saboda hasada da suke wa annabi Yusuf har ya kai sun dauke shi yana karami sun sa jefa shi a rijiya yanzu sun sayar da shi a hannun matafiya suka raba tsakanin shi da mahaifinsa mahaifin nan bai sake ganin sa ba sai bayan ya girma ya zama yana kan karaga ta mulki ya zama babban mutum ya ku bayan Allah hasada ita ce farkon zunubin da aka yi wa Allah madaukakin sarki wanda ita ta jashi dan yayi girman kai ita hasada ita ta jashi dan yayi girman kai da yayi saboda yana wa baban mu annabi Adam hasada yayi girman kai ya zama sanadiyar hasarar duniyarsa da lahirarsa da inda yake ciki da kusancin da yake da shi da ubangijinsa jama'a hasada tana haifar da wato munanan abubuwa tana haifar da gaba a tsakanin mutane tana haifar da yankewar zumunta tana sa al'umma da suke haɗe su wawwatse tana sa dankon zumunci da ke tsakanin mutane ya zama babu shi tana sanya al'umma ta balbalce Allah ya kiyaye an ruwaito daga sayyidina muawiya yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa duk wasu mutane duk wasu mutane waɗanda suke da damuwa da ni yace ina iya saita wannan damuwa mu sasanta mu daidaita yace sai dai kawai wanda yake gaba da ni saboda hasada dan shi ba abin da ke gamsar da shi sai wannan ni'imar ta zan bata to kuma Allah bai yarda ba Allah bai yarda ta gushe ba kaga shikenan yana nan a cikin damuwarsa ba zai gushe ba wato babu sasanci kenan a tsakani Allah madaukakin sarki ka tsare mu Allah madaukakin sarki ka raba mu da hasan ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku haluga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani yanda dan adam zai kubuta daga sharrin mutane da kuma sharrin aljanu da sharrin hasada da kambun baka da shafar aljanu ma akwai hanyoyi masu yawa da musulunci ya bayyana za mu ambaci kaɗan daga cikinsu na farko yana daga cikin abin da ɗan adam zai yi wato ya ta'allaka zuciyarki da Allah maɗaukakin sarki ya miƙa al'amarinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya koma ga Allah maɗaukakin sarki ya yarda da Allah maɗaukakin sarki cewa Allah shi zai kare shi kuma Allah maɗaukakin sarki shi zai kare mu kuma shi yake kare mu shi ya kare mu shi yake kare mu kuma shi zai kare mu da wannan ne mutum zai samu tawakkali ga Allah tawakkali wanda yake ingantacce kuma ga gashi Allah madaukakin sarki yayi albishir yace duk wanda ya dogara gare shi to ya isar masa Allah madaukakin sarki zai tsare shi Allah ka tsare mu idan mutum ya dogara ga Allah madaukakin sarki Allah shi yake isar masa kan al'amarinsa kuma duk wanda Allah madaukakin sarki ya isar masa ya kiyaye shi to ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali hankalin shi ya kwanta babu abin da zai same shi babu wani cutarwa da zai same shi na dan adam ne ko na aljani na zalunci da kiyayya da bakirci da kaidi da zalunci da kuma itar iyaka abu na biyu shine yin azkar dole ne musulmi ya tsaya akan azkar wato ambaton Allah da musulunci ya koyar da wuri dai da musulunci ya koyar wanda suka zo a cikin alkur'ani da ingantacciyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja musulmi yayi kokari ya kiyaye ya haddace waɗannan azkar ya kuma dinga karanta su a lokutan da ya dace ya karanta su da kuma wuraren da ya dace ya karanta su yana daga cikin waɗannan aurat ko wuridai wato azkar da ake yi na na safe kada musulmi ya bari a wayi gari da safe yayi gun kawai ya fita ya kama harkarsa a'a akwai ambaton Allah masu yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya kuma gaya mana cewa in mutum yayi Allah zai tsare shi kuma wallahi in kai Allah zai tsare ka suna nan da haka lalle mutum bai iya su ba lalle da ya koya akwai na safi akwai na na yamma akwai ambaton Allah na lokacin bacci akwai ambaton Allah na shiga ban daki akwai ambaton Allah na fita daga ban daki akwai ambaton Allah na yin tafiya akwai ambatan Allah na sauka a wani waje wanda mutum ya zo yana bakunta akwai ambatan Allah na idan mutum yana cikin damuwa da wani baƙin ciki da ɓacin rai akwai ambaton Allah idan mutum zai shiga gidan shi da kuma ambaton Allah idan zai fita da gidan shi mutum ya zama yana ambaton Allah lokacin da zai ci abinci ko lokacin da zai sha wani abin sha ko lokacin da zai ci da tufafinsa abu na uku shine raya gidaje gidajen da mutane suke kwana a ciki a raya su da karatun alkur'ani a raya gidaje da karatun alkur'ani dare da rana saboda ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shedan yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara kaga kenan duk wani makirci da wani hasada da wani kaidi da wani sharri inda shedan ya gudu a gidanka ai ka huta kaga sai dai a same shi saboda hada wayar da shi ake hadawa sai dai a same shi wani waje kuma ba gidanka sannan ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku karanta suratul baqara saboda rike suratul baqara albarka ne barin ta kuma hasara ne sannan wato masu sihiri ba ta iya karanta ko rike suratul baqara da haka musulmi ko da kasar ne na suratul baqara da zan yana sawa a gidan shi yana maganin sharri masu yawa Allah madaukakin ka sarki ka tsare mu Allah ka dauki musulunci da musulmi Allah ka karshe da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويعزم له يوم القيامه اجرا عباد الله اعملوا ليوم تنكشف فيه السرائر وتظهر فيه مخبآت الصدور والدمائر وتدور فيه على المجرمين الدوائر وتوزى فيها السجائر والكبائر وتنسب فيه موازين الأعمال وتنشر فيه السهائف وكل عبد إلى ما قدمه لنفسه سائر فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله فيا خيبة الظالم والفاجر ويا سعادة من استجاب لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم اعلموا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد فقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحسد داء خطير من أدواء القلوب يصيب النفوس ومرض خطير من من أدواء القلوب ومرض عدال يصاب به الغني والفقير والواجد والمحروم والعالم والجاهل والوجيه والمقيم والذكر والأنثى عياذا بالله والحاسد هو الذي يكره وصول نعمة الله لغيره ويهب إن وجدت عند المحسون أن تسلب منه وإن لم توجد ألا تحصل له وسواء كان نعمة علم نعمة علم ومعرفة أو نعمة مال وجاه وكثرة مشترين أو نعمة منزلة وجاه بين الناس أو نعمة مركب وملبس أو نعمة صحة صحة بدن وقوة أو نعمة مأكل أو مشرب أو نعمة طيب ولد وزوجة أو نعمة أمن واستقرار أو نعمة سمعة طيبة وذكر حسن أو نعمة حسن سورة وجسد أو نعمة وظيفة جيدة ومنصب عباد الله إذا تمكن هذا الداء في النفس أثر في المرء بل وتراه يظهر في أقوال وأفعال صاحبها وفي كيده ومكره وشره وضرره وبيعه وشرائه وتعامله وتعاطيه ومن الحسد ما يتولد الهجد وتنبعث النفرة والكراهية ويعتل البغي والعدوان والكليئة والهجران وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وزجر فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تباغدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا والحساد على نوعين الأول يحسن ويكره في قلبه نعمة الله على غيره لكنه لا يتعرض للمحسود بشيء من الأذى والتعدي لا بالقول ولا بالفعل وإنما تجده مهموما يضيق صدره زرعا من حصول نعمة الله لغيره بمال أو جاه أو مكانة أو علم أو فقه أو وظيفة طيبة أو منصب وغيرها من نعم الله جل جلاله والثاني يحسد ويكره في قلبه ومن شدة أثر الحسد على قلبه تجده يسعى في أذية من يحسد فيؤذيه بالقول وربما يزيد بالفعل فتراه يذم ويغتاب ويكذب ويمكر ويجي ويتجسس ويلقي التهمة ويعزم الأخداع ويستجمع الزلات ويحفظها ويعددها ولا يقبل المأزرة والرجوع ويبجد المحسود ويبجد المحسود إلى الناس بما استطاع بل إن الحسد قد يوقع في شر من ذلك وأبشع وأشنع وآلم فبسببه آه قتل الأخ أخاه لأبيه وأمه حيث قتل كابيل هابيل لما تقبل الله قربانه ولا يتقبل منه فكان أول من سن القتل وأول قاتل في الأرض وبالحسد حق إخوة يوسف أباهم فودعوا أخاهم الصغير الضعيف في الجب ثم باعوه للسيارة وفرقوا بينه وبين أبيه فلم يلقه إلا بعد أن أتبع رجلا ذات دان وجاه عباد الله إن الحسد هو أول ذنب أوصي الله به في السماء إذا حسد إبليس آدم عليه السلام فامتنع عن أمر ربه له بالسجود لآدم وتكبر فخسر قربه من ربه وخسر آخرته فيا لله كم تولد بسبب معصية الحسد من عداوة وكم حصل بها من قطيعة وكم تفرق بها من شمل وكم زالت بها من ألفة وأنس وقد نقل عن معاوية رضي الله عنه أنه قال كل الناس أقدر على رداه إلا حاصل نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها والتزم أحد العلماء فقال كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك من حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله إن للتخلص من شرور الخلق من إنس وجن بالحسد والعين والمس سلوك حجة فدونكم بعدها أولا تعليق الإنسان قلبه بالله جل جلاله وتفويض أموره إليه وإقباله عليه وثقته به في دفعه ودفاعه عنه وبهذا يتحقق توكله على الله ربه وقد قال سبحانه مبشرا ومن يتوكل على الله فهو هزوه أي كافيه الأمر الذي توكل عليه به ومن كان الله سبحانه كافيه وواجيه فليجمع أن قلبه وليسكن خاطره ولكاتره ولشهد فرائسه وليتقوى جعشه ولا يخشى ويخاف من أذى الإنس والجن ومن ظلمهم وعدوانهم ومكرهم وكيدهم وبغيهم وتسللهم ثانيا استئمال الأذكار والأوراد الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم وتهيج السنة النبوية الشريفة فيحفظها العبد ويتحسن بها ويقولها في أوقاتها ومحلها ومن هذه الأوراد أذكار الصباح والمساء وأذكار, وأذكار النوم وأذكار دخول الخلاء والخروج منه وأذكار السفر وأذكار نزول المكان وأذكار القلب والذم والحزن والهم وذكر الله سبحانه وتعالى عند دخول المنزل وعند الخروج منه وتسلية عند الأكل والشرب وعند كشف العورة ثالثا إعمار البيوت بقراءة القرآن وتلاوته إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة بقرة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستجيئها البطلة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وسيدنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وداعينا وعاسينا وهاجرنا وغائبنا اللهم من أحيته منا فهي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله